إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar sha uku ga watan rabi'un al'akhir shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala'ari wa sallama wanda ya dace da lissafin ashirin da takwas ga watan oktoba shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku wannan shine darasi na hamsin da shida cikin jerin darussa daga littafin as-sunna wallafar al-imamu abubakar ahmad ibnu amr ibnu abi asimin Allah ya gafarta masa ibn abi asim ya rasu a shekara ta ɗari biyu ne da tamanin da bakwai bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wannan littafi nashi ɗaya ne daga cikin muhimman littattafai waɗanda suke wato madogara game da sanin aƙidar ahlus sunna wal jama'a aƙidar magabata na ƙwarai aƙidar salafiya wanda yake kawo mana nassoshi na sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun sahabbai da maganganun malaman farko da isnadojinsu Allah ya saka mai da alkhairi dan ba manta ba muna ci gaba da bibiyar wannan malami a inda yake mana dabdala game da hadisan da suka zo dan tabbatar da wato samuwan alhaud tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lahira wanda mun ji maganganu mabambanta waɗanda suke mutawatirai game da al'amarin wannan tafki na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama za mu tashi a lambar tarjama ta ɗari bakwai da saba'in da biyu inda mala ya ce haddasana abubakirin kala haddasana umar bin sa'adin abu dawuda alhafari an sharik an rakin an alqasim bin hassan an zaid bin thabitin kala kala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wannan isnadi da'ifi ne isnadin nan akwai matsala a cikinsa akwai sharik ibn abdullahi wanda ainihin mai rauni ne akwai kuma alƙasim ibn hassan wanda majhul hal eh na yi tsallake? ok wancan mai 71 haddasana yaqub ibn humaid qala haddasana abdul aziz ibn muhammad an amrin ibn yahya an abbad ibn tamim an abdullahi ibn zaid anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lil ansar إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض shine ko wannan riwaya wannan isnadi ne kyakkyawa saboda yaqub ibn humayd mun sha jin hadisin sa wanda hasanul hadith ne shike riwaya daga abdulaziz ibn muhammad daga amr dan yahya daga abbad ibn tamim shi kuma daga abdullahi dan zaid dan abdurabbihi shine sahabin da ke riwaya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace annabi sallallahu alaihi wasallama innakum satarawna ba'di asaratan a riwaya imam zuhri ya kara da wa ashiya'a takrahunaha lalle a baya na za ku ga san kai wa ashiya'a da abubuwa takrahunaha wanda ba kwa su fasbiru nabi yace ku yi hakuri sallallahu alaihi wasallama hatta talqauni alal haudi har ku game da ni a bakin tafkin wannan hadisi yana tabbatar da tafkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma cewa zai gamu da waɗannan mutane cikin ansaru da kuma umarnin da ya musu da haƙuri da kuma bayani akan a cikin alamun nubuwa cewa a bayan shi za a nuna musu san kai su musamman mutanen garin Madina hadisin yana cikin Bukhari da Muslim Bukhari ya rawaito shi a Kitabul Maghazi Muslim a cikin Kitabul Zaka za a yi musu san kai ta fuskar wato rabon mukamai da rabon arziki da ganin darajar su musamman lura da cewa ga irin aikin da suka yi wajen taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in za a yi tunawa darasin da ya gabata mun karanta wasu fa'idoji da Ibn Hajirin ya kawo game da wannan hadisi sai mu tsallaka wancan hadisin da muka fara jin sa daga Abubakar wato Ibn Abi Shayba daga Umar dan Sa'ad wanda ake ma alkunya da Abu Dawud al-Hafari shike riwaya daga Sharik ibn Abdullah Sharik ibn Abdullah yana daga cikin matsalar wannan isnadi saboda mutum ne da yake sayyul hifz kuma yana yana yana tadlisi sannan shi kuma na sama wancan alƙasim ibn hassan alƙasim ibn hassan shi ko majhul hal da aka wannan isnadi ne wanda yake da'ifi abinda aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace inni tarikum fikumul khalifatayn min ba'd zan ban muku abubuwa guda biyu da za su maye gurbi na a bayana kitaballahi littafin Allah alqur'ani kenan wa ikrati da mutanen gidana ahla baiti a wa innahuma yace kuma lalle su biyun lan yatafarraqa ba za su rabu ba hatta yarda alayya alhaud har sai sun zo sun gamu da ni a tafkina to wannan isnadi ne da'ifi amma yana da shawahidu akwai riwaya Imam Tirmizi wadda take tabbatacciya ce da lafazin taraktu fikum ma in akhaztum bihi lan tadillu kitaballahi wa itrati na ban muku abinda idan kun yi riko da shi ba za ku bata ba shine littafin Allah da kuma ainihin wato mutanen gidana saboda mutanen gidan shi sun fi kowa sanin littafin Allah wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi da haka mutanen gidan shi da da danginsa da iyalansa da matan shi da wanda suka raya gidan shi duka abin riko ne ta fuskar girmama su da mutunta su da riko da sunnarsa da suka karantar a haila da wannan hadisi abin da samala ya kawo shi don tabbatar da cewa za su gamu da shi a tafkinsa قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن أبي حسين عن عاصم العدوي عن كعب بن أجرة قال wannan ma asim al'adawi sunan shi asim ibnu muhammad ibnu zaidin al'adawi shi ke riwaya daga ka'abu ɗan ujira ka'abu ya ce kharaja ilaina rasulullahi sallallahu alaihi sallama wata rana ma'aiki tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya fito wa na hannu julusun muna zaune ala wisadatin min adamin akan wani shimfiɗa na fata kamar buzu kenan ko makamancin shi faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace innakum innahu sayakunu umara'un lallai za a yi wasu shugabanni faman dakhala alaihim wanda duk ya shishige musu ya zama dan fadar su fasaddaqahum bikadhibihim ya gasgata ƙaryar da suke za a yi shugabanni makaryata za su ce mun yi kaza za mu yi kaza kuma ƙarya suke ba su yi ba kuma ba za su yi ba to kai dan mu'abbasu da ka zo kana cewa wallahi gaskiya suke wallahi ko mahadi iya aikin da zai kenan wallahi tun da aka kafa ƙasa kaza ba a taba shugaba irin wani ba kuma alalin makaryaci ne kai ta mishi dan wannan surutun sojan baka da ake cewa to barka ji matsayinka wa anahum ala zulmihim ko kuma ka taimake su ma akan zaluncin su da abin da suke so a yi na cuta na rashin imani kai za ka kulla musu duk wannan kulle kullen ku ne masu ba su shawara yadda za a ƙara kuntatawa mutane a ce a hana kuɗi sai dai na lantarki a hana kaza a hana su sakewa a hana su fita daga gida a ƙara musu kuɗin makaranta a cire duk wani tallafi da ake ba su ku ne masu bada wannan shawara kai kana cikin su annabi ce falaisa mini to ba ruwana da kai duk wanda zai gazgata wani shugaba akan abinda shugaban yake nufin yi na zalunci shi da man shugaban annabi ya riga ya mishi tashi adda yace wanda ya shugabanci mutane na al'umma ta ya kuntata musu ya Allah ka kuntata mishi to shi annabi ya riga ya kulla babin shi kai yanzu dan ma'abban da kai yake ku wazirai da hakimai da SSS SSA me yake ce musu SAAA ne ko special advisor special assistant special waye da ministoci da kwamishinoni da daraktoci da shugabanni da masu sa hannu a fitar da kuɗaɗe da masu koya musu yadda za a karkatar da dukiya al'umma da masu encouraging ɗinsu akan su ci gaba da rashin imani da mugunta tunda su sun samu duk sauran talakawa su shiga cikin bala'i annabi ya ce ba ruwana da kai ga ka shiga magana mutane ba ruwansu da wannan magana ba su ma damu ba walastu minhu ni ma ba ruwan shi da ni ba ruwanka da ni ba ruwana da kai annabi yayi baran-baran da kai walaysa yaridu alayya alhawd ce kuma ba za ka sha ruwa a tafkina ba yana daga cikin waɗanda za a hana zuwa shan ruwa a tafkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mataimaki da ke taimakon shugaba azzalimi wanda ke baiwa shugaba shawarar yadda zai ci gaba da yin zalunci wanda ke fito yake fitowa ƙaryar da shugaban ya yi da zaluncin da ya yi yau ƙaryar na muku cewa ai abin arziki ne ai ba ku gane ba ne ai falala ce ma nan gaba ba ku da godiya Allah ne ba ku da haƙuri ne fala haula wala quwwata illa billah nabi ya ce wa lam yusaddiquhum bi kadhibihim wanda bai gasgata ƙaryar su ba walam yu'inuhum ala zulmihim wanda yake taimakon su kana cikin gwamnati ne ko baka cika da yin taimakon in ga ba za ka iya ba ba zai yiwu ba ka yi resigning ka fita daga gwamnatin ko fa huwa minni annabi ya ce wannan shine mutumina wa ana minhu wannan shi nake so wa huwa waridun alayya alhauda kuma irin wannan mutumin kirkin da ya ƙi bari a haɗa kai da shi a cuci al'ummata ce to wannan su ne masu sharuwa a tafkina wannan yana muhimmancin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bai wa mutanen kirki da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya damu da al'ummarsa da makomarta da kuma tabbatar da shi kanshi tafkin da haka kai kuma sai kai ɗauka kanka me za ka yi wannan hadisi ne sahihi da isnadi wanda yake mazajen shi mazajen bukhari da muslim ne in banda asim ibnu abdullahi din can ibnu umar ibnu abdullahi asim ibnu al-adawi asim al-adawi ko asim ibnu muhammad ibnu zaid al-adawi na'am sannan shi kanshi ibnu abi asim ya fitar da hadisin a cikin al-ahad wal mathani da ibnu abi shayba a cikin musannaf dinsa da al-imam tirmidhi a cikin kitabul fitan na jami'ut tirmidhi da al-imam an-nasa'i da tabarani hakanan Ahmad da da da da, da Tahawi a cikin Mushkilul Athar da Baihaqi da sun fitar da wannan ainihin hadisi wa haddathana Harun ibn Ishaq qala haddathana Muhammad ibn Abdul Wahhab qala haddathana Mis'ar an Abi Husayn an Sha'bi haddathani Al-Adawi an Ka'ab ibn Ujra an Nabi sallallahu alaihi wasallama mithla yasa ki kawo wani isnadi dan ya goyi bayan wancan ta hanyar Ishaq ibn Harun Al-Hamdani malamin simamu at-Tirmidhi ne da Nasa'i da Ibn Majah ya rasu shekara ta 258 shi kuma yace daga Muhammad dan Abdul Wahhab al-Qannad Abu Yahya kenan shi ma malamin su imamun ya da riwaya cikin Nasa'i da Ibn Majah ya rasu shekara ta 212 shi kuma daga Mis'ar ibn Kidam babban malamin nan daga Abu Hussein daga Amir ibn Shirahil shabi daga kuma al-Adawi shine wancan da ya Asim ibn Muhammad ibn Zaidin kaga wannan mutaba ce kenan ga wancan isnadi wanda muka ji ta hanyar wato shi abu hussein zuwa ga asim nan kuma tsakanin abu hussein da abin da sai aka saka sha'abi ke da tsakanin shi da asim ɗin daga ka'abu ɗan ujira daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan wannan isnadi shi kuma shi ma ingantacce ne yana cikin shi ma sanan Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Hibbana da Hakim da Tabarani da Tayalisi da Baihaqi da sarwaito shi da shi kanshi wannan malami a cikin al'ahad wal mathani dinsa wa dasana ubaidillah ibn mu'ad ubaidillah ibn mu'ad ibn mu'ad al-anbari kin yace haddathani abi wato babansa shine mu'ad ibn mu'ad al-anbari babban malami ne haddathana hatim ibn abi saghira abu yunusa hatim ibn abi saghira abu yunusa al-qushairi maulahu ya daga cikin rijalul jama'a an simak daga simak ibn harbin to mu kiyaye simak ibn harbin malama hadisi suna da magana da yawa akan shi kuma akwai inqita'i a nan wajejen saboda simak ibn harbin kamar da limamu ibn hajirin ya ambata a cikin tahdhibut tahdhib cewa lam yalqa abdullahi ibn khabbab ibn arat bai game da shi ba abdullahi dan khabbab dan arat tabi'i ne babansa khabbab dan arat sahabi ne mashhuri to shi sahabin shine yake cewa kunna qu'udan inda babin nabi sallallahu alaihi wasallama fa kharaja alaina muna zaune a kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai gashi ya fito fa kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa qala isma'u sai annabi ya fito yace ya jama'a ku saurara kunna qad sami'na muka ce ya manzon Allah mun saurara muna jinka summa qala isma'u yace na sake cewa ku saurara fa qulna qad sami'na ce ya manzon Allah muna jinka kunnan mu duka suna gare ka marratayn aw thalathan dan ya nabba'antar da su ne faƙala sai ce innahu sai kunu ba'adi umara'u ina so ku sani da cewa wannan magana ce muhimmiya don haka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta neman su saurara su ji saboda abin da ya shafi duniya shi kuma abin duniya mutane suna da wahalar sha'ani game da shi kalla bal tuhibbuna al'ajila abin da ya shafi duniya mutane ba sa wasa da shi saboda haka annabi ya ce ku saurara ku ƙara saurarawa ku ƙara saurarawa waɗannan fa sahabbai ne sahabbai ɗin ma kenan to amma tunda abin zai faru har wasu su riska ya shafi kowa to kan kaga tun su kansa Allah ya ce minkum man yuhibbu dunya wa minkum man yuhibbu al-akhirah man yuridu dunya ko minkum man yuridu al-akhirah to saboda haka saboda al'amari na duniya al'amari na siyasa da shugabanci ba ganin ko anan kasar an aka ce za a yi siyasa saura wata uku kowa hankalin shi ya koma kanta ko ba ba da wani zance sai zabe sai ƙura'a sai jam'iyya sai delegate sai takara sai tribunal shine kadai zancen annabi ce innahu innahu lalle yadda abin yake sai yakunu ba'di umara'un za a yi wasu shugabanni a bayana fala tusaddiquhum bikadhibi manyan makaryata ne annabi ya ce kawai gaskata gare su za su za su dinga dora ku akan keken bera annabi ya ce wala tu'inuhum ala zulmihim manyan mamugunta ne azzalimai zaluncin da za su dinga yi suna buƙatar mataimaka ba sai zaluncin su kare ba to kar ku sake ku taimake su akan zaluncin su fa innahu domin yadda abin yake man saddaqahum bi kadhibihim wanda ya gazgata karerayin su wa a'anahum ala zulmihim kuma ya taimake su akan zaluncin su lam yarid alayya alhauda ba zai tsufa ba zai zo tabkina ba ba wato matsala da zaka samu idan ka shiga cikin wannan mummunan yanayi a lahira zaka samu matsala zaka annabi ya ce kowa ya ji a nan duniya kana iya ka more da kai za a yi sharholiyar da duk za a yi a ba ku dama a dinga ba ku dala a farashin da ake so a azurta ku dare ɗaya a ba ku dama ku kawo ‘ya'yanku da matanku ku yi sharholiyarku ku mallaki duk abin da ɗan adam yake mallaka da gidaje da ma'aikatu da hannun jari da private jet da ƙarfin faɗa aji da ƙarfin wato kwangila ma ku kuke tare da ku ga dama da za ku samu wannan amma fa ranar alkiyama akwai matsala shine mene lam yarid alayya alhaud duk wanda ya zama irin wannan to ranar alkiyama ba zai ainihin zo tafkina ba hadisi ne ingantacce da wannan isnadin yana da rauni malam yace wa hadathana rabi'u lil hazim abu rabi'i al hazimi qala hadathana ibn abi furaik muhammad ibn abdullah kenan qala hadathana ya ibn abdullah ibn abi qatada an sa'ad ibn ishaqa as-salimi sa'ad ibn ishaqa as-salimi ibn ka'ab ibn ujra ne wannan kuma majhuli ne jikan Ka'abu dan Ujra ne aka ce to kaga Sa'ad ibn Ishaq ibn Ka'ab yace an abihi wato daga baban shi kenan Ishaq ibn Ka'ab kenan an jaddihi da kakan shi shine wato Ka'ab ibn Ujra shine sahabin ko anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li Ka'ab ibn Ujra nabi yace masa sayakunu ba'di umara'u za a yi wasu sarakuna a bayana wasafahum bil jawri annabi yace azzalimai ne mamugunta ne macuta ne marasa imani ne marasa tausayi faman da kala alaihim wanda ya shiga gare su ya zama dan gwamnatin su dan jam'iyyar su dan fada su fasaddaqahum bikadhibi bikadhibi ya gazgata karerayin da suke fada wa anahum ala fujurihim ya taimake su akan ayyukan su na banza falaysa minni ba ruwana da shi ba ruwan shi da ni wala su minhu ba ruwana da shi wala yaridu alayya alhawd ba zai zo ya sharuwa a tafkina ba wa man lam yadkhul alaihim wanda bai shiga gare su ba walam yusaddiquhum bikadhibihim bai gazgata ƙaryarsu ba walam yu'inhum ala fujurihim bai taimake su akan zaluncin su ba fa huwa minni wa ana minhu annabi yace na wane shi kuma ni ma nashi ne wa yaridu alayya alhawd kuma zai sha ruwa a tafkina isnadin bai inganta ba akwai matsaloli guda biyu a cikin sa abu rabi'il hazimi wannan malamin wannan malami ba a san shi ba sannan kuma ga wancan ishaq as-salimi wanda aka ce dan gidan Kabu dan Ujra ne shi ma majhuli asalin hadisi yana cikin mujammu Tabarani al-Kabir da wannan isnadi amma dai matanin yana da shawahidu kamar yadda muka ci malai ya sake cewa haddathana Humayd ibn Mas'ada wato al-Bahili kenan kala haddathana Sahal ibn Aslam al-Adawi wani daga cikin mazajen al-Imam at-Tirmidhi ya rushe ka ta 81 kala haddathana Yunus ibn Ubayd babban malami an Humayd ibn Hilal shima Adawi ne ya daga cikin rijalus sab'a arbi'i ibn hirash rubi'i dan hirash yana cikin tabi'ai mutanen kirki shine wanda dan uwan shi ya magana din nan akan makara kissa tana cikin tana cikin tazibul tazibut tazib na ibn hajar an huzaifata daga huzaifatu dan yaman Allah ya kara masa yadda qala an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sayakunu ba'di umara'un yakdhibuna wa yadhlimuna za a samu wasu sarakuna a bayana masu ƙarya da mugunta faman saddaqahum bikadhibihim wanda ya gazgata ƙaryansu wa anahum ala zulmihim ya taya su zaluncin su falaysa minni ba ruwana da shi walastu minhu kuma shi ma kai ruwa da ni wala yaridu alayya alhawd kuma ba zai zo tafki na ranar alkiyama ba wa man lam yusaddiqhum wanda bai gazgata su ba akan ƙaryansu wa lam yu'inhum ala zulmihim bai taimake su akan muguntarsu ba fahuwa minni wa ana minhu wannan nawa ne waya ridu alayyal haud kuma zai sha ruwa a tafkina inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan riwaya isnadin ta kyakkyawa ne mazajenta mazajen Imam Muslim ne in banda Sa'al ibn Aslam kuma shi ma saduqun al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito ta da da al-Imam tabarani da al-Imam ainihin wato at-Tabarani a cikin Mujamul Kabir dinsa da kuma al-Awsat dukkanin dai hadisan suna bayani akan tanabbu'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da shugabanni da za a yi macuta azzalimai magunta makaryata da kuma hukuncin wanda ya taimaka musu akan zaluncin su ko kan ƙaryarsu da kuma bayani akan tabbatar da tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا سويد ابن عبد العزيز عن داود ابن علي عن عبد الله بن عطاء قال حدثني محبر عن حذيفة ابن أسيد الغفاري وانا اسنادي ne mai rauni akwai matsaloli a cikin sa Muhammad ibn Abdullah ibn Musaffa mun sha jin hadisan shi kuma yana da dan rauni kadan sannan Suwaid ibn Abdul Aziz wannan da'ifi ne haka nan kuma wato abin nan Abdullahi ibn Ata al-Ta'ifi shi ma dhaifi ne hakanan muhabbir da yace majhuli ne ba san kowaye ba kaga akwai matsaloli a gaban isnad abinda shi Huzaifa yake cewa kharaja Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila manzili Ali ibn Abi Talib wa ana ma'ahu faqala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa gidan Sayyidina Ali wanda dama yana cikin asalin compound din gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne sai ya ce masa kaifa anta kana lafiya idza ya kake gani idza kunta fi qaumin ya kake gani ya kai aliyu in ka wayi gari a cikin wasu mutane tagdu zaka wayi gari tuhaddithuhum bil hadisi kana faɗa musu zance alhaq na gaskiya takunu akdhaba indahum fihi min al umma zaka zama a cikin al'umman nan babu wanda za su kalla matsayin makaryaci kamar ka bayan gaskiya ka faɗa qala wa wajhu aliyin yatalawwanu alwana sai fuska aliyu ta ringa canzawa kala kala wato yana mamaki irin wannan magana fa qala rahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce mishi amatar da annahu man ahabbaka ahabbani baka yadda da cewa duk wanda yake son ka to yana so na ba wa yaridu alayya alhawd kuma zai zo tafkina wa man agbabaka waman abghadaka abghadani wanda kuma ya kika to ya ne me kake gani da wannan falalar kana santa qala bala ya rasulullah yace eh ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina son wannan falala falala cewa duk mai so to yana son ka duk mai kina to yana kinka wannan hadisi isnadin shi mai rauni ne babu ma zikira an nabi sallallahu alaihi wasallama annahu yusaddu an haudihi qauman ba'da an yaridu babun da aka ambata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akwai mutanen da za a tare su ko a fidda su ko a kore su daga tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan sun iso wajen Allah karka samu daga cikin su qala da sana Abubakar ibn Abi Shayba qala da sana Muhammad ibn Fudail an Husayn an Abi Wa'il an Huzaifa qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yirdanna alayya haudi yaddanna ala haudi aqwamun yukhtalajuna duni wannan isnadi ta hanyar Abubakar ibn Abi Shayba daga Muhammad ibn Fudail ibn Ghazwan al-Kufi daga Husayn ibn Abdul Rahman as-Sulami kenan an Abi Wa'il daga Abu Wa'il an Abi an Huzaifata kala Huzaifa yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace layridanna ala haudi wallahi wasu mutane aqwamun wasu mutane za su gangaro tafkina dan shan ruwa ranar alkiyama yukhtalajuna duni amma za a yanke su yukhtalaj shine ko dai a datse su a hana su shiga ko kuma yuntazauna za a fizge su a ja su baya duni a hana su isowa zuwa gare ni wannan hadisi yana cikin sahih muslim bukhari ma ya fitar da shi ta wata hanya zuwa ga Abu Wa'il zuwa ga Huzaifa da haka hadisi ne muttafaqun ala sihhati wa hadathana Wahab ibn Baqiya Wahab ibn Baqiya ibn Uthman al-Wasiti qala hadathana Khalid ibn Abdullah Khalid ibn Abdullah ibn Abdurrahman al-Wasiti shima an Mughira ibn Miksam kenan ana bi Wa'il wannan kaga wato mutaba ce ga Hussein ibn Abdurrahman zuwa ga Abu Wa'il shima wannan Mughira ibn Miksam zuwa ga Abu Wa'il ana abdullahi ya ibn mas'udin kala yace kala rasulullahi ya zama shahidi kenan domin wancan isnadin shi kuma zuwa ga huzaifa wannan kuma zuwa ga abdullahi dan mas'ud kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace ana faratukum alal haud ni ne zan je in jira ku a tafkina wala yarfa wala yarfa wala yurfa anna ilayya rijalun kuma za a dago wasu mazaje zuwa gare ni hatta idza ahwaitu atanawaluhu har sai na mika musu hannu zan kama su ukhtuliju duni sai a yanke su ko a janye su a hana su kawowa zuwa gare ni wannan isnadi ne sahihi rijaluhu rijalul shekhai in banda wahab ibn baqiya shi wannan min rijali muslim hadisi ne muttafaqun ala sihhatihi bukhari da muslim sun ruwaito shi baya ga mugira din nan ma akwai mutaba'a ta amash zuwa ga abu wa'il قال حدثنا أبو بكر وابن نمير قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش كاجي تتي وتر da muka ishara ana bi wa'ilin ana abdullahi ya ibn mas'ud qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana faratukum ala al-haud wala unaza'anna unasan za a yi jayiya da ni akan wasu mutane thumma la uglabanna kuma sai an galabaice ni akan su zanyi iyayi na in ga cewa na ja su sun tsira amma mala'iku za su janye su ba za a basu qala hadathana abda ibnu abdullah as-saffar kenan قال حدثنا عبيد الله بن موسى مالك مسلم ابو البخاري دين عن اسرائيل ابن اسحاق ابن اسرائيل بن ابي اسحاق السبيعي عن عاصم عاصم daga ziru dan hubaysh kenan duka wannan mutanen kufa ne ana abdullahi ya ibn mas'udin an annabi sallallahu alaihi wasallama nahwa irin wancan wannan asim anan mai kira'an nan ne ibnu abin najud asim ibnu abin najud wanda saduqun ne lahu awhab وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة كنان قال حدثنا علي ابن مسحر عن المختار ابن فلفل القرشي دان قبيلة بنو مخزوم قبيلة سو أبو سفيان يا حديث a cikin Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da, da Nasa'i shine yake riwaya an Anas ibn Malik daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas ibn Malik radiyallahu anhu kala yace zakaran nabi sallallahu alaihi wasallam al-hauda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci tafkinsa wa qala yace taridu alaihi ummati al'ummata za su zo tafkin aniyatuhu adadun nujumi kofunan sa iya yawan taurari fayukhtalaju al'abdu minhum sai a zamar da wasu a kore su wannan yana cikin musannaf na ibnu abi shayba da sahih bukhari da muslim da littafin al-imam ahmad ibn hanbal wa da sana abubakrin ابن أبي شيبة كنان قال حدثنا عفان ابن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة مال حماد بن سلمة بن دينار عن علي بن زيد علي بن زيد ابن جدعان ميروني ني عن الحسن daga الحسن ابن أبي الحسن البصري wanda shi kuma malami ne mudallisi kamar da aka sani an abi bakarata to gashi yayi tadlisin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma'aiki tsara da aminci Allah subhanahu wa ta'ala gare shi yace lairidanna ala alhaudi yaridanna alal haud rijalun wasu mutane za su gangaro zuwa tafki hatta idza rufi'u ilayya har sai an dago mini suna gansu ilayya ru'usuhum ukhtiliju minni duni sai kuma a yanke su a hana su wannan isnadi ne da'ifi saboda ali ibn zaid da kuma an ana ainihin ta ibn ta al-hasan ibn abul hasan amma dai yana cikin musannaf na ibn abi shayba da musnad al-imami ahmad ibn hanbal da sarwaito shi qala hadathana harun ibn muhammad ibn bakkar qala hadathana abi wato muhammad dan bakkar kenan qala hadathana sa'id an qatada sa'id wato ibn bashir kenan wanda mai rauni ne zuwa ga qatada ibn di'amata sadusi zuwa ga al-hasan al-basri din sha an abi bakrata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yace la yaridanna aqwamun alal haud wasu mutane za su taho sharwan atabkina hatta idza rufi'u rafa'u ru'usahum ukhtiliju duni sai ataris wa dasana hisham ibn ammar qala dasana yahya ibn hamza qala dasana yazid ibn abi maryam anna aba abdullah abu abdullah wannan muslim ibn mikshamin kenan wanda yake lakabi da katibu abi darda حدثه عن ابي الدرداء daga mai gidan nashi abu darda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace ana faratukum alal haud ni zan riga ku zuwa tabki wala urfa anna ma nuzitu fi adikum fi adminkum yace fa fala urfa anna za a dago mun wasu ingansu ma nuzitu abinda za a mini jayayya fi ahadin minkum akan wani daga cikin ku qala da sana amr ibn usman amr ibn usman ibn sa'id al-qurashi qala da sana abi babana wato usman ibn amr ibn sa'id din kenan qala da sana muhammad ibn muhajir qala samitu yazid ibn abi maryam yuhaddithu an abi abdullah shine wancan muslim ibn mishkamin an abi darda an annabi sallallahu alaihi wasallama nahwahu kwatankwacin wancan isnadi ne wannan sahi wa dasana al-hasan ibn ali malam hasan ibn ali al-hulwani kenan qala dasana ishaq ibn ibrahim ishaq ibn ibrahim ibn al-ala ibn ad-dahhak al-himsi an amr ibn al-harith shima himsi ne an abdullah ibn salim az-zabidi an az-zuhri muhammad ibn muslim az-zuhri an muhammad ibn ali an abdullah an ubaidillah ibn abi rafi'in an abi hurairata anin nabi sallallahu alaihi wasallama wannan isnadi ne da'ifi saboda amr ibn al-harith majhuli ne ishaq ibn ibrahim ibn al-ala shima da'ifi kaga bukhari ya rawaito wannan mu'allakan malan yace abu hurairah yace qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaridu alayya qaumun yawmal qiyamati rahadu wasu tarin mutane za su taho gare ni zuwa tafki fayukhtalajuna anil haudi sai a hana su isowa a katange su wada sana abul mughallis abdurrabbih ibn khalid abdurrabbih ibn khalid ibn abdul malik al-basri daga cikin malaman al-imam ibn majah ne ya rusu 242 hadathana al-fudail ibn sulaiman an abdullah ibn usman ibn khusaym annahu sami'a ibn abi mulaika yuhaddithu an aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi wa ana asma' yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da sahabban shi ni ina saurare cewa inni alal haudi antaziru man yaridu alayya minkum zan jira ku a tafki ina jira in ga suwaye za su zo wajen wallahi na rantse muku da Allah da yuqtata anna rijalun duni amma dai wasu mutane wasu mazaje za a tare su a hana su isowa wannan riwaya tana cikin sahihu muslim malam ya sake cewa haddasa muhammad ibn isma'il قال حدثنا ابن ابي اويس عن ابي الزناد عن موسى بن عقبه عن ابي الزبير قال حدثني جابر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث wannan isnadi ne mai ban sha'awa mun kun tana a baya mun karanta wani kwaya daya wanda malamin nan ya rito daga Imam al-Bukhari to ga wani irin sa Muhammad ibn Isma'ila malam dai Bukhari da kasani Bukhari dai Bukharin duk duniyar nan حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس إسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله الأصبهي شنو إسماعيل دن أبي أويس malamin Bukhari ne daga cikin mashahuran malaman shi wanda yake mishi lakabi da Ismail ibn Ukhti Malik wannan malamin yana daga cikin ɗaliban Maliku wanda suka rayu da Maliku har sai da ya mutu su suka yi jinya shi suna kewaye da shi ma ya rasu su suka mishi jana'iza ibn abi uwais ina yi tunawa mun ambace shi a baya cewa malami ne mai yawan riwaya amma malami ne mai raunin hadda wanda za ga imamun nasa'i yayi watsi da shi nasa'i bai rawaito hadisin shi ba amma bukhari da muslim su rawaito hadisan shi da haka imam zahabi yake cewa ko ma dai yayi ne ma dai oho in dai bukhari da muslim sun fitar to kowa ma ya hakura to amma ko bukhari da muslim abin da ya tabbata a tarihance shine shi bukhari wannan malamin yana san shi a jika saboda sai fito mai da littafinsa asalin riwayar ta muwadda sai bukhari da kanshi yayin intiqai ya zaba saboda za ga riwayar shi a cikin sahih bukhari guda 17 ce a cikin sahih bukhari amma akwai wasu a wasu littafan to shi da kanshi sai ya zama wannan nuskar da bukhari yayin intiqai ita yake itimadi akanta nuskar da dalibin shi ya gyara mai saboda ya san dalibin ba wai dalibi ne ga magari ba saboda kan ya baku sai ya ce haza mimman taqahu Muhammad ibn Isma'il min hadisi in zai bada su sai ya sanar ya cewa wannan ku karba da kyau ya ku daliban hadisi waɗannan tacewar malam Bukhari ne azan in ka yadda da dalibi wanda ka yadda da shi komai yayi sai ka ji ka amince ka amince da abin da yayi to haka Bukhari sai kasance da wannan malami shi ko Muslim ya roto guda shida kawai zaka zaka malamai irin su Imam Nasa'i irin su Ibn Abi Hatim suna sukar malam Ismail dan Abi Uwais kuma bi haƙƙin ne saboda inda ya riwaya ba daga littafin shi ba ana samun matsaloli kuma ya bada wasu riwayoyi ba daga littafin nashi ba Allah ya gafarta mai to anan shine yake mana riwaya kuma yau ba daga malikun ba ma daga abu zinadi kai tsaye daga wani malamin maliku ya tsallaka kenan zuwa ga abu zinadi kaga isnadi ya zama akwai uluwi anan daga musa ibn uqba daga abu zubairi muhammad ibn muslim ibn tadrus mashhur malamin nan shi ma daga jabiru annahu sami'a annabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama cewa ya ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama manzon Allah yana cewa ana baina aidikum yace ina nan gaba gare ku zan shiga gaban ku ranar alkiyama fa in lam tajiduni idan ana cikin tafiya a tare alkiyama to ina nan a gaba ku neme ni mun karanta wannan a baya ko wani wanda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so annabi ya cece shi annabi ya ce anas ne ko ce to ka neme ni a wuri kaza ka neme ni a wuri kaza in baka ganni ba to duk mahadanmu da kai ita ce tafkin nan kar ka sake anan dai kam tabbas zaka gani to shine yace ana baina idiku fa in lam tajiduni idan baku ganni ba fa ana alal haud sau taron kiyama taro ne na duk duniya da lahira to dan haka idan ka kawai ga kawai ga ba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato meeting point shine ka je tafki wal haudu ma baina aila ila makka fadin shi tsakanin girman aila zuwa makka wa sayati rijalun wa nisa'un nan kaji wani sabon kari ba maza bane kadai har da wasu mata mun ji a baya cewa waɗannan da kaga annabi ya faɗa mana ɗaya daga cikin sofin su sune waye masu taimakon sarakuna akan zalunci suna ciki munafikai suna ciki yan bid'a suna ciki masu saban Allah suna ciki duk wanda yake wata tarka tarka kamar yadda ƙurtubi yake faɗa a sharhin musulun ya ce to wallahi yake yi kanshi hala yana ciki to daga ciki akwai mata ala ko masu saba miji ne ko masu waye Allah dai san ko su waye masu wasa da addini ko yutraduna minhu za a kore su fala yatma'u minhu shay'a ba za a basu su sha ba wannan falala ba su same ta ba wannan isnadi isnadi ne mai kyau dan raunin da ke cikinsa shine raunin Ismail ibn Abi Uwais kuma ya samu mutaba'a asalin riwayar Ibn Hibbana ya ruwaito ta a cikin at-Taqasim wal Anwa hakanan al-Ajurri a cikin Kitabush Shari'a namudi hakanan al-Imam at-Tabarani Abu al-Qasim a cikin Al-Mu'jam al-Awsat hakanan kuma al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya sake ruwaitowa ta wata hanya daban da shi da watin shi kanshi at-Tabarani ta wata hanya daban zuwa ga Jabir dan Abdullah da haka hadisi da ya tabbata wa da sanar muqaddami qala da sana yahya ibn sa'id al-ansari kenan am mujalidin to sai ka sa alama anan mujalid ibn sa'id da rauni ne an amir an jabir ibn abdullah ita ce wata riwaya da muka ishara yanzu qala jabir yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace innahu sayurfa'u ilayya aqwamun inda al-hawdi za a ɗago mini wasu mutane a bakin tafki sai ka ƙarasa zuwa ƙarshen kira wadda sana yusuf ibn musa yusuf ibn musa ibn rushd kala da sana jarir jarir ibn abdulhamid babban malamin kala da sana al-layf lays wannan mai rauni ne ibn abi sulaim ana abdulmalik ibn sa'id ibn jubair an abi an ibn abbas kala ibn abbas yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzo Allah yace ana faratukum alal haudi zan riga ku zuwa tafki faman warada alayya aflaha duk wanda ya samu ya isa tafkin nan ya sha ruwa da wannan ya tsira Allah ka sa muna cikin da su tsira da mu da iyayenmu da malamanmu da sauran mu'minai wayu uta bi qaumin za kuma a zo da wasu mutane fayu khadu bihim zata shimali sun zama yan wa ashabu shimali ma ashabu shimal kenan za a zo da wasu mutane har sun kusa isowa sai mala'iku su tare su a sa wani abin tarewa a tare su sai a yi arewa da su Allah ya kyauta wa da sana ya kuma bin humaidin kala da sana bin abi hazimin an abihi an salib bin sadin annahu sami annabiyya sallallahu alaihi wasallam ya kulu yace naji annabi na cewa ana faratukum alal haudi wa man warada alayya shariba wanda ya same ni a wajen zai sha ya koshi wa man shariba lam yazma abada duk wanda ya sha bai sake jin kishi har abada unzuru Allah ya rida alayya aqwamun a'rifuhum ku kiyaye kar ku zama cikin wasu mutane da za su zo na san su wa ya'rifuni kuma su ma sun sani da haka kace daga cikin akwai munafikai waɗanda suke rayuwa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina da gaske akwai wanda suka zo suka musulunta wala mai dukhulul imanu fi qulubihim annabi na mutuwa suka yarda din nan a ciki akwai ire-iren su thumma yuhalu baini wa bainahum sannan za a shiga tsakanina da su qala abu hazim fa haddastu bi hadha al haditha an nu'man ibn al ayyashi fa qala shahid ashhadu na shaida la samitu aba sa'id al khudri na ji abu sa'id na faɗar wannan hadisin yazidu fihi kuma yana ƙarawa fa yuqalu yace sai a ce innahum qad baddalu ai wanda suka canza addini ne fa aqulu sai ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce suhukan nesa nesa wannan ya wuce a baya ko waɗannan suna daga cikin mutanen da za a kora amma idan sun mutu da imani wannan koran ba ta nufin shikenan gabaki daya ba za su tsira ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi umarnin da Allah ya bayar ne a nan cewa a hana su sannan daga baya kuma ya kuma ya nema musu alfarmar ceto sannan kuma ce musu da yi nesa nesa wato nesa da waɗanda suke da cikakken imani ku tsaya tukunna kafin a zo kanku wa da sana yaqub ibn humaydin qala da sana ibn abi hazim wa sufyan ibn hamza sufyan ibn hamza ibn sufyan ibn farwata abu talha al-madini an an kathir ابن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من زال الله صلى الله عليه وسلم يتي ومحلوف أبي قاسم نارن سيد وندا بابن قاسم واتوشي من زال الله صلى الله عليه وسلم يتي رنسوا هذا شكنا ليقرأ أن أنف رجال أن حوضي za a gurza hancin wasu mutane a nesa da da da tafkina kama ya ƙara'u rabbul ibli an haudi kamar yadda mai raƙuma yake tare tafkinsa raƙuman shi ne kaɗai za su sha in ya gona raƙumi ya buge shi ya ce fayalituhu aulatahu wa farata fihi ya ce har ya same su da, da, da makaminsa ya buga musu makami idan mutum yana shaye da dabbobin shi wasu suka zo tun yana koransu kai har ya zuciya da gaske ya kwala musu sanda ko ya shada musu bulala wa farada biyu har ya wuce makaɗi da rawa to haka mala'ikun za su yi ta dukan su suna jan su a ƙasa suna suburbada su har abin ya zama yayi yawa Allah ya kyauta abin da ake fata dai mutum ya kokari fiye da za a yi ka samu dai ka tsira da imaninka dan ka samu ka sha wannan ruwa kar ka damu da cewa ai suwa ne kai ya zama ba kai bane kawai shi ne وحدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا سعيد بن خثيم الهلالي عن الوليد ابن مسار الحمداني وانا مجهولي لي وانا, وانا الوليد مجهولي لي بأسنش عن علي بن أبي طلحة مولى أبي بني معاوية بني أمية قال يتي حج معاوية بن أبي سفيان وحج معه معاوية بن خديج Muawiyah dan Abu Sufyan Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa sun je aikin haji tare da wani mai irin sunansa shine wato Muawiya dan Khadij Allah ya kara masa yarda famarra fi masjidin nabi masjidir rasul sai ya wuce ta cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun da ji isnadin da'ifi wal Hasan ibn Ali jalis al Hasan dan Aliyu kyakkyawan jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din nan mai alfarman nan wannan annabi ya kira shi da suna inna ibni hadha sayyidun mun karanta a baya sayyidi ne na gaske a duniya wajen hada kan al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lahira wajen shugabancin samarin aljanna to wannan sayyidi yana zaune fada ahu sai ya kira shi fa qala lahu al-hasan sai hasan yace mishi anta sabbu li ali kai ne mai zagin ali radiyallahu anhu amma wallahi na rantse da Allah la taridanna alaihi al-haut zaka zo tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma araka an taridahu amma ina ganin baka cikin wanda za su iya karasawa fatajiduhu mushmiral izari ala saqin yazudu anhu za ka ganshi yayi tsayuwar daka yana kokarin kare mutane daga tarkin nasa la ya'til munafiquna zaw gharibatil ibli munafikai wanda suke da dawa raquma waɗanda suke baki ba za su zo ba qaulus sadiqil masduqi maganan manzo mai gaskiya abin gasgatawa wa kad khaba maniftara wanda duk ya faɗi ƙarya to yayi ya kirki zancen banza ya taɓe wannan isnadi ne da ifi ko matanin munkari ne ismail ibn musa wancan na farko alfazari mai gaskiya ne amma ana tuhuman shi da rafd kuma za ka ji wannan hadisin akwai warin rafdu a cikinsa sannan nakara da ke ciki shine na farko mu'awai ɗan abu sufiyan da sayidina hassan ɗan ali suna da fahimtar juna ba sa rigima sun yi sulhu ko mu'awiya ya ci gaba da girmama shi da mishi goma ta arziki sannan alhassan ibn ali wannan ya saba wa ɗabi'a shi da aka sani ta dattaku da sanin ya kamata sannan kuma sai ya zama hadisin ya zo da wata nakara cewa tafkin ma na aliyu aliyu shine yake bakin tafkin yake tara mutane sannan sannan ya danganta magana daga baya zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi dai dama mala ya kawo mana hadisi ne dan tabbatar cewa lalle fa akwai tafkin wanda kuma mun ji hadisai daga sanda aka fara karanta hadisan nan zuwa yanzu ina ji sun fi guda 100 wane 100 suna da yawa wajen darasi na biyar kenan yanzu akan akan hadisan tafki din nan malam yayi haka dan ya tabbatar da cewa abin fa mutawatiri ne to gashi ma zai ambata da kanshi bayan da ya kawo hadisan nan hajjikin shi ya sanyi sai kuma ya ce kala abubakar wato yanzu nan malam abubakar ibnu abi asim yace wal akhbaru allati zakarnaha hadisan nan da muka ambata fi haudin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama game da tabkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tujibul ilma suna fa'idantar da tawaturi shi yake nufi da al-ilm anan wato ilimi na yaqini an ya alama kunha haqiqatihi annaha kadhalika wato mun san cewa da gaske ne haƙiƙanin al'amarin labarin tafkin nan to da gaske ne wa alama wa sama bihi na biyu na sallallahu alaihi sallama haudahu kuma mun san shi a bisa yadda annabi siffanta faɗinsa da girmansa da kalar ruwansa da daɗinsa da yawan kofunansa da yawan mutane da za su je babu jira da duk abin da muka ji na siffofin nan ya ce fanahanu mu musulmi mu su ibnu abi asim mu ahlus sunna mu salafiya mu da muke karantawa yanzu din nan musaddiquna mun gazgata ghairu murtabina ba ma shakka wala jahilina kuma ba ma musu wa nargabu ila allazi waffaqana litasdiqi bihi muna kwadayi muna fata a wurin Allah wanda shine ya mana gamdakatar ba iyawan mu bace Allah ya mana gamdakatar muka gazgata wa khazalal munkirina lahu Allah wanda ya taɓar da waɗanda suka ƙaryata wal na bihi anil ikrari Allah ya taɓar da waɗanda suka ƙi gazgatawa wat tasdiqi bihi suka ƙi gazgatawa muna neman falala a wurin sa li yahrimahum ladhata shurbi ya Allah duk wanda ya ƙaryata ya Allah duk wanda ya ƙi gazgatawa ya Allah duk wanda ka taɓar da shi yayin inkari Allah dan kai muna roƙonka Allah karka ba su dama su sha wa an yuridana Allah mu kuma ka sa mu gangara bakin tafkin nan fa yusqiyana Allah ka shayar da mu minhu daga ruwan sharbatan sha wanda na adimu laha zamul abadi bituli wanda da zaran mun sha ba za mu sake jin kishi ba har abada har tsawon abada din wa nas'aluhu zalika bitafaddulihi Allah dan darajarka da falalarka muke neman wannan ba dan iyamu ya Allah ka karba mana da mu da marubucin littafin nan da malaman mu da iyayen mu da ƴan uwan mu da zuriyar mu gaba daya da dukkanin musulmai ya Allah ka sa duka mu samu mu sha mu koshi mu wataya mu ainihin wato ji zakin shi da dadin shi da annabi ya ce zakin shi yafi zuma dadin shi yafi abin nan yafi nono fari yafi zuma dadi mu samu mu sha mu sha ba irin zannan ba da za ce a sha ayi wanka ko sha kawai aka ce eh dan ka samu ka sha shikenan to kaga tun daga lamba hadisi na 714 zuwa wannan 790 da nawa ne 95 malai yake wannan dabdala tun daga ga koma tun daga shafi na 400 da 40 da 73 ka koma can inda ya ce babun fi zikiri haudin nabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa wannan babun na ƙarshe shafi na ɗari biyar da shafi ashirin da ɗaya mun mai darasi wajen gudanawa tun daga darasi na darasi na nawa ne bari mu ga malam malam malam jibrin namu daga darasi na 53 zuwa darasi na 56 daga jifa duka hadisan tabki amma da aka wani zai tsaurin ido ya ƙe madagas ya ce bai yadda ba a wannan ai wannan neman makai ɗaukaka ne duka hadisai ne ga sanan da mutaba'at an ji daga sahabbai sun fi dozin biyu ga ƙazaya ɗin yujibul ilma kamar yadda malai fada ana a ƙarshe kuma amma da haka mutum ya wa kanshi a alkaba'i ya shafa idan shi toka ya ce bai yadda ba to kaga wannan ya cancanci adda da malami cewa ya Allah duk wanda ya karyata Allah kanka bari ya sha ruwan nan mu da magargata Allah muna roƙonka ka sa mu sha Allah ka rangwanta mana Allah ka sa mu gama lafiya ina ganin bari mu dakata anan tunda kan gaba ne ko wannan shine na 50 da nawa da shida don Allah ya kai mu darasi na 57 sai mu tashi akan mas'ala sabuwa shine ambatan ma'auni ma'auni ranar alkiyama haka da dinga ambatan su daya bayan daya yayi wannan yayi wancan yayi wancan to in ka gama sakin wannan littafin ka gaba ka imani ba to baka da rabon imani eh irin wannan irin na ajuri irin na barbahari da ire-iren su kaga mutum a karanta maka wannan littafai a wayi gari kace ba ka da aqida mai kyau to gaskiya kai tabewa ka ta kai ta kawo shi yasa muna ƙara addu'a ga malaman musmala albani zaria Allah ya gafarta mishi akan wannan tafarki da suka daura mu tafarkin bin aqidan magabata shi sa kamar da muka sake ambata a wurare mabambanta wannan littafan dukkaninsu littattafai irin wannan suna na ibn abi asim shari'a na al'ajuri sharu sun itikadi ahli sunnah wal jama'a na lalaka'i al'ibana ta ibn batta da wani da ɗaya ma malam da kuke karanta ko dai shine eh kitabu tauhid ko na na na ibn khuzaima malam barisa yana yin su duka suna cikin syllabus din mu ko wani bai karantar da wani ba wani zai karantar da wani in ma wani ya mutu wani ya ci gaba insha Allah ko ko ko malam Shitu ko malam Dawud ko malam Shaibu ko malam Musa Sahabi duk wanda aka samu ko wani a cikin mu nan idan ma babu wani to dole ne za ka tanta fannin haka za a yi ta yin su ba ji ba gani babu ranar za a ce wai an gama aga malam Hayal Lukuri Allah ya taimaka mana da shi yanzu ina jin nahu mai yake ya tasa littattafan nan na mutunul aqida yana ta yin sa ɗaya bayan ɗaya da kuma haka muke wa junanmu wannan wasiya duk inda aka je duk inda aka kafa makaranta islamiyya ce masallaci ne karatun mata ne tafsiri ne wa'azi ne hudobin juma'a ne to wajibi ne a bada muhimmanci wajen karantar da aƙida domin shine tafarki na farko na gyaran al'umma wannan wahala da fitina da rauni da damuwar da musulmai suke ciki to abin da zai kai su zuwa ga komawa zuwa ga tafarki na shi shine komawa zuwa ga karatun waɗannan aƙidoji da waɗannan usul na ahlus sunnati wal jamaa wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah